ما شاء الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bayan haka waye kai waye kamar ka waye san asali yanaka waye samu yabo irinka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake ka bai gaba annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a wannan rana ta 29 daidai ga watan bakwai wanda mai yiwa karshen rajab kenan gobe akwai yiwuwar a ce ɗaya ne ga sha'aban ko kuwa in kuma sha'aban ya rasul ya cika kwana talatin to gobe talatin ne sai da ce talata ne ɗaya ga wata da wahala da ya ƙetale talata to in kawar haka ne kun san dai hukunce hukuncen sha'aban yani ana son a yawaita azumin a sha'aban aina magana ta kasu gida uku ko da rabin sha'aban ta yadda idan ya kai rabi to sai a kame wannan magana ba ta da kwarin da za a tsaya kanta sosai amma akwai wannan magana din na biyu mafi yawan sha'aban wasu ka ce ma dukkanin ta gaba ɗaya to sai dai za a yi mafi yawan ta ko kuma ka azumci duk abin da ya sa'o gare ka misali idan ka yi azumin yani annabi dawuda ko ba ka ba za ka samu kwana goma sha biyar kenan a takaice na baku magana da yawa game da sha'aban kawai da in tunatar da mu cewa ga sha'aban nan ya tinkaro wanda sha'aban shine kamar ka ce kofa gateway zuwa ga ramadan Allah ya dace da mu Allah ya samu dace to a cigaba da karanta littafin ashifa muna cikin shafi na 45 ne farkon fasali ne to darasi na 20 da اقرا بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثامن فصل لي ده تكوس
في إعلان الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه
فصل نتكوز قال المصنف رحمه الله wato yana magana akan fi ilalillahi ta'ala khalqahu bayani kan yadda Allah ilal daga a'ala yu'li ilalan na'am Allah yadda ya daga halittar annabi halittar shi Allah ya daga ta ba muni cikinta babu kasawa cikinta babu babu babu duk wani abu na kasawa babu cikin halittar sallallahu alaihi wasallam dai kenan bi salatihi alaihi to sai ce abin zana ce Allah ya daga halittar ta hanyar yi mai salati gaya min wane ne Allah ya da kanshi ya yi mai salati in ba annabi ba cikin dukkan lito inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi alladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima sura mai lamar 38 al-ahzab wa wilayatihi lahu da kuma jibintar lamarin shi da Allah ke yi wa raf'ihil azaba bi sababi da kuma inda Allah ta'ala ya tunkuɗe azaba a dalilin shishiwa annabi Muhammad waɗannan abubuwa da malin ya faɗa sun ishe ka ai maudu'i ai wannan shine sabuwar sabuwar matashiya ci gaba
قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الأنفال Allah ta'ala ya ce dai ya nuna maka wato hujjarsa ta cewa Allah ya ɗage azaba a dalilin shi ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim fa kama zuhum yastaghfirun can cikin al-anfal yo ai ba mai yiwa bane ga Allah wannan suna kiranta lamul juhud wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim Allah ai ba zai musu azaba ba wato wannan ya lokacin da suka yi kalubale in kana hadha huwa al-haq fa anzur alaina ita min as-sama aw itina bi azabin alim suka ce in wannan abin da annabin ka ya faɗa shi ne gaske Allah ka yi mana azaba daga sama sai ce kwantar da hankalinka ya rasulullah ai Allah ba zai musu azaba alhali kana cikin su wato kenan albarkanka suka ce kenan ko da sun cika baki ya ce a'a ai Allah ba zai musu azaba ba wa anta alwawu lil hal alhali kana cikin su ba zai musu azaba ba mai suna kuma neman gafara shine sai na umar yake cewa wannan al'umma an ba ta amana guda biyu daga azaba amana ta farko samuwar annabi a cikinta babu azaba tun da annabi na cikinku to Allah ba zai azaba ba na biyu Allah ya kore azaba in dai ana istighfari da haka malamai suka ce istighfari babban shield kasan shield garkuwa duk lokacin da shaɗan ya roɗe ka to rusa wannan sabon da istighfari amma kuma a kul ka ce tun da na da istighfari ta yin laifin a'a abin da fi kayi santsi kullum adam khata ko ba ka ba to sai ka wata da yayi ka rusa abin da istighfari ai ya ki jinin istighfari istighfari kofa ce ta alkhairi Allah na yaye bakin ciki a dalilin istighfari saboda abubuwa da yawa arabtun to a wannan aya suna mulke cewa Allah ya bada kariya ga barin al'umma saboda samuwar annabi cikinsu sai ce to Allah ya ɗauke garanti na farko babu dan ya ce wa an tafihi kana cikin canji babu shi physically kuma yana cikin da imani da karantarwa to ya bar guda daya shine istighfari to ashe kullum harshen ka yawai ta faɗi istaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kar ka ɗauka istighfarin nan to ni wani laifi na yi wannan tunanin kan shi ma laifi ne kun gane tayyib to malam yace wannan shi ke nuna maka Allah ya ɗauki azaba gabarin al'umma a dalilin annabi na cikin al'ummar wannan al'amfal kenan aya mai lamba 33 أي ما كنت بمكة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي فيها من بقي من المؤمنين نزل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تكاغني نن سيتي ai ma kunta bi makkata shine wa an tafi muddin kana cikin su a cikin makka to Allah ba zai musu azaba ba su ci albarkacin kasancewa ka cikin su to da ya bar maka fa kuma akwai masu imani da ba su bar makkan ba tukun dahir na gushewar azaba samuwarsa cikin to ya fita kinan za ta zo sai Allah ce a'a وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون ai Allah ba zai musu azaba ba muddin suna neman gafara to sai aka samu natsuwa da kwanciyar hankali kenan al'amfal aya 33 ko na'am وهذا مثل قوله تعالى لو تزينوا لعذبنا eh wannan ya yi daidai da faɗin ubangiji lauta zayyalo la'azzabna da sun da sun goce gabarin hanya da musu azaba ta zayyar na'am
وهذا وقوله da تعالى kuma faɗin Allah maɗaukaki و- ولولا رجال مؤمنون مم. ba domin da- ba domin muminai ba ba don muminai ba da mun musu azaba lauta zayyalo inda muminai za su kawar da jiki gabarin gari sai a saukar da azaba ashe ta bakin bawashi albarka kaza ka dangare ke shan ruwan kasko wasu dan su ma sai Allah dauke azaba baka san su ba tsofaffi da ke ruku'u mata masu ciki masu tsara aure yara ƙanana mahaddata qur'ani wasu wasu wasu Allah kan kalle su to kai kokari ka zama cikin waɗanda ko albarkacin irin kama kaga Allah dauke azaba maka zaman to fitinan ne yanzu ka kalli wannan masifa ta fitina a cewa yara su shiga cikin gari su kashe rawuka har guda bakwai a garin musulmi a gari irin wannan wanda ke faruwa ne game da mu ne me ya same mu ne la ilaha illallah kuma a sami yaro mara kunya fiki kifi kaka hasbunallahu wa ni'mal wakil eh an kama su za a yanke hukunci a kansu shine abin magana ai kasan su waye ke tare da su wannan ba karamin musiba ba ce fa ba an ce sun yi ba sun ji daɗi kenan suka sake yi ai laraba suna cewa man amina al'uqubata asa al'adaba man amina al'uqubata asa al'adab wanda yake samu tabbas ba abin da zai faru da shi sai duk abin da yake so ai ba gagarare sai barare wace ƙasa ce wannan rai da yaran da ba ci ba sha Allahu akbar wai hadda tura yaro a rijiya ƙwaya ce tsafi ne bautan juju ne mun samu kanmu dai cikin bala'i da musiba dole dole mu dawa cikin hankalinmu musiba ce ke cinmu cikin gida fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم wannan aikin gwamnati ne ke dau mataki malamai a tashi tsaye sarakari ku tashi tsaye duk kowa tashi tsaye wannan musiba a dakile ta a ce ana jin wannan a Kano mu abin kunya ne gare mu ai abin kunya ne ga mutuncin garin mu kasar mu idan mun ce ana ce ta ai kuma ana yi auren ku misali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kyauta to nan samuwar mutanen kirki ne fa Allah ke ɗauke lauta zayyano inda wato an za ku damu ne su kawo da kai ba su wuri sai Allah azabtar da su ta yi kama kuma da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala walau la rijalun mu'minu ba domin wasu mazaje mu'minai ba al'aya da fata an gane ko ci gaba
فلما هاجر المؤمنون نزلت وما لهم ألا يعذبهم الله لوكتن دا مؤمني سكا بر مكة ألا تتوشيكنا وما لهم ألا يعذبهم أه يميزينا ألا يمس عذابك tunda kan da garkin da dan su Allah ke daga mu kafa annabin sa ya bar garin mumine sun kau sai ku za ku fuskanci narkon ubangiji gaba da gaba sai Allah ce wa malahum yau me ku zai hana Allah ba zai musu azaba ba bayan suna yin kafirci arabtum na'am malam ya ce wa hada kaga wannan bayani ba za musu azaba wa an tafi da kuma da kabar gari ka koma madina Allah ya yi bishara ga muminai da suka yi imani da kai suna neman gafara istighfarin da kai ka karantar da su to da haka malai ce wa hadha min abiyani wannan abin da ka ji yana daga cikin mafiya bayyanuwa abu mafi girma na fili karara da ke tabbatar da makanatahu sallallahu alaihi wasallam matsayinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am da kuma dar'atuhul azaba da tun shine dar'a eh da tun kuɗi azaba da Allah ya yi wa ‘yan maka bi sababi kaunihi a dalilin kasantuwarsa a cikinsu sun makauni ashabihi ba'adahu sannan kuma samuwar sahabban shi bayan shi a tsakanin su ‘yan maka ɗin na'am makkatu minhum ai lokacin da khalat makkatu fi minhum lokacin da maka khalat tawafinta khalat ai ta kuma babu kowa kenan idan ka ce khalal baitu min sakinin ai ɗakin ya zama ba kowa shine khala kenan to khalat makkatu maka fa'ili ce anan ga ta'ul fa'il khalat yace menene bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan na fi'ilun yanjili inji ibnu malik kenan bita fa'alta wa atat so khalat atat kenan kaga fa'ili ne saboda ka lokacin da ainihin maka khalat tawaffinta ya zamanto babu annabi cikinta babu ainihin sahabbai sai azaba ta sauko musu kenan na'am بتسليط المؤمنين عليهم ta ina ne azabar ta kasance yace bi taslitil mu'minina alaihim inda Allah ya sallada mu'minai a kansu وغلبتهم إياهم inda Allah ya ba su galaba akan dai kafiran makaɗin وحكم فيهم سيوفهم Allah ya sa suka zare takubbansu kan sakula ga yawa jini na wuce bahindai akan wuyayensu haka malamai suke kiran takobi mai kaifi sukan ce kan sakale muhannadi bahindi ga yawa jini na wuce نعم sai Allah ya sallada suyuful mu'minin ala riqabil kafirin bayan mu'minai sun riga sun bar maka kenan mhm وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم ka gani ko kuma Allah ya gadar musu da kafashensu ko kallon lamirin ya gadar musu susuwa hmm? aurasa wane ne gadar din Allah ko hum din kuma fa sahabbai ya gadar musu mhm, arbahum kasashensu hum guda biyu ne hum ta biyu kasashensu wa shine ai wa aurasa Allahul mu'minina diyaral kafirin kenan saboda suna yana da irin wannan yace wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahi min al hurufi mudni inji ibn cikin alfiya saboda haka anan sai Allah ya gadarwa mu'minai da gidajen kafiran makka wa diyarahum uke kasashen su da gidajen su نعم wa amwalahum da kuma dukiyoyin su وفي مهم.
الآية أيضا تأويل آخر to ita wannan aya bayan ka ji wannan fassara tana da tawili daban ba wanda ka ji ba kalmar ta'awili shine ma ala ilaihi ma'ana duk abin da ma'ana ke koma zuwa gare shi ne ta'awili ta'awili kuma akwai batili akwai makabuli akwai karbabbe ko wani lokaci za ka yi ta'awili ta hanyar ma taqdiri ne ka yi taqdiri ko ta hanyar ishara in ji usuliyun ko ta hanyar ainihin iktiba ainihin shaba da misali da Allah ta'ala ce man kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda duk cikin ku ba shi da lafiya ko yana cikin tafiya to ya rama azumi a kwanaki daban a'a cewa nake duk musulmi sun yi ittifaki duk wanda ba shi da lafiya ko yana cikin tafiya amma ya yi da gaske ya yi azumi cewa nake ba zai rama ba zai rama? sama aya ta ce man kana min maridan au ala safarin fa'idda me ya yi da za ce ya rama ko ba ku fahimta ba ne لا
sha to ai bai sha ba ƙur'anin bai faɗi sha ba da sai ce fa'affara fa'iddatu to Allah bai ce abin nan to nan dole ka ka awwala ko kuma ka ce kai taqdir shi suke kira dilalatul iqtiba dilalatul luzum wajibi ne ka kaddara mahzufi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min min ukhra ay maridan aw ala safarin fa afa sai ka kaddara wannan in ba haka ba sai bai sha azumi ba Ban- bana jin kun gane yawa to kaga dole wannan zaka awwala aya in ma zaka kira shi tawili ta hanyar taqdiri ɗaya kenan na biyu ta ina ne sayyidina ali da ibn abbas suka gano cewa duk wanda aka aure ta ta haihu ƙasa da wata shida dan nan ba dan aure bane yi kace duk wanda aka aure ta ta haihu ƙasa da wata shida dan nan ba dan aure bane kai وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أتكلم سورة 46 على أحقاب أوكي وفصاله في آمين أتكلم أتكلم لقمان والوالدات يرضين أولادهن حل كاملين كاملين لمن أؤتي من رضاء أتكلم بقرة توسيك تارا تنيا تشيدا لو كان تكي دياي وتعتلتك nan kuma ya ce da ɗaukan ciki da yaye duka-duka shekara biyu sannan an baka fa mathematical assignment wata talatin kaga ai shekara biyu ne da wata nawa wata shida to an ce kuma iyaye su shayar da 'ya'yansu shekara biyu dindi kamilai to shekara biyu don Allah wata nawa ne ciki to 30 minus 24 wancin 30 ka ɗaya da ashirin da hudu to wannan shida shine minimum time mafi karancin lokacin haihuwa duk wanda ta haihu ƙasa da wata shida a gidan aure to ɗan nan ɗan gaba da fatiha ne ba ɗan gidan aure ba ne to amma ƙur'ani bai faɗa haka suka ce ai ana kiran dilalatul ishara ke akwai ishara akwai pointer zuwa ga haka din to duk wannan bangaren ainihin ta'awilat ne na ilimi da kuma kowane da irin sunan da ya kamata ka bashi a fahimtun tsaye to malam sai yake cewa wannan aya da muka ji ta cewa annabi sallallahu in yana nan babu azaba sahabai babu azaba yace to akwai kuma wata fassara ba wannan ba ita za mu ji sai kira shi mai wa fil ayati aidan ta'wilun akhar to shine zai koro maka ta hanyar hadisi bismillah حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله بقراءة عليه قال حدثنا أبو الفضل بن خلدون مم.
وأبو الحسين الصو- الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى بن زوج ابن زوج الحرتي حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي مم.
حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا سفيان بن وكيل حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة ابن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله على علي أمانة آه، أنزل الله على أمانين في أمتي أنزل الله على أمانين لأمتي ku sake duba ne أنزل الله علي أمانين لأمتي yawa وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضت فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار ونحو منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال صلى الله عليه وسلم أنا أمان لأصحابي قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم huwa al-amanu al-a'zam
ما عاش na'am ma asha muddin yana rayu نعم صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديثي حدثنا القاضي الشهيد حدثنا القاضي الشهيد سنن شكرا القاضي من متوى شهادة أبو علي الكوين شكرا كو الله يرحم شيش يتي حدثنا أبو الفضل ابن خيرون وأبو الحسين السيرفي لك سيعرف أكو قال سكتي حدثنا أبو يعلى ابن الزوج الحرة أبو يعلى الزوج الحرة سناني حدثنا أبو علي السنجي حدثنا محمد بن محبوب المروزي حدثنا أبو إيسى الحافظ م? شيكم يتي حدثنا سفيان ابن وكيع حدثنا ابن نمير عن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري sunan shi aka ce alharif wasu ka ce amir kuma annawi ya ce wannan hadisi ne sahihi mashhuri ya koro mai kenan wannan mai malamai suke kiran shi sanadi ko to mai bambancin sanadi da matani ya ce wal matanu man taha ilaihi sanadu min al hadisi wal kalama qayyadu ji to لا ده- لا فرق والسند الإخبار عن طريق متن لدى فرق shi matani shine ai gundarin me ake so aji shin a rayuwarmu akwai akwai akwai sanadi a rayuwa ce an ce a sayo sabon littafi sai ce wa ya gaya maka kana neman sanadi kenan ko kuwa rayuwa tana bukatar chain of transmission ko rubutu kake yi a tsari na karatu na zamani sai ka yi bibliographical content ina ka samu kaza ka yi proving abin ka ga sanadi ke ka tabbatar da inganci to malaman hadisi suna da manhaji malam wanda ba a samu irin shi ba wahalar da suka yi ma hadisi da aiki Allah ya saka musu alkhairi al-imam al-bukhari Allah ya kara mai albarka a kabarin shi ya rahamshe shi da dukkanin malaman sunna sun yi ma addini aiki ba na wasa ba sun khidimta ma qur'ani haka sun bar mana sanadi shi sa imam muslim ya dauko maganar muhammad bin sirin a cikin muqaddimin sai yake cewa al-isnad min ad-din ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء yace ai isnadi bangaren addini ne ba dan shi ba da duk wanda ya ga dama sai faɗa abin da ya ga dama amma su ce ku gaya mana rijal ɗin ku wannan shine isnadi shi kuma mutane shine gundaren zancen araftun to sai koro isnadin zuwa ga shi wannan ɗa na babban sahabi abu musul ash'ari Allah ya kare da a gare su araftun cewa kala rasulullah manzala sallama ya ce anzalallahu alayya amanaini li ummati Allah ya saukar min amana amana in ka sauka ce garanti garanti guda biyu dahir guda biyu Allah ya bani gabarin azaba Allah ya bani saboda al'ummata ya kamata mu ji su sai ce tabbas na farko wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su ya rasulullah na ga muku wannan lam ana kanta me lam aljihud li yu'adhibahum kuma Allah ba zai musu azaba ba alhali suna neman gafara mun ji fassarar wannan ayar da kuma falal istighfari yace fa idza madaitu taraktu fikum al istighfar in har na tafi madaitu in na tafi wannan nufi in na koma ga Allah ke Allahu akbar to ai na bar muku istighfari daga kar kai wasa da istighfari an gane Aliman Samar Kandi yana cewa wanda Allah ya bashi abu shida Allah ba zai hana mishi abu shida ba daga ciki ba zan kawo su da ke ce mallazim al-istighfara lam yuhrami al-ghufrana kallanci istighfari Allah ba zai haramta maka wallahi gafara ba wataran a unguwar khafair a nan makka kusa da hanyar shar al-mansur wanda suka san makka na samu sallar asubahi ne a wani masallaci irin na unguwa da daga sun leƙe wata sanarwa hakan suka ce falalan istighfar ci habarin duba gai sai suka koro wata kissa cewa wata rana al-Imam Ahmad bin Hanbal ya fito tafiya lokacin girma ya kama shi to sai ya gaji sai ya zango a wani ƙauye kafin ya koma Baghdad garinsu to ganin ya gaji to bako ne ko ba san shi ba huwa alimu duniya to sai ga wani masallaci sai ce da mai kula da masallacin bawan Allah ka taimake ni dan kwana a nan sai ce a bai san shi ba ba zan ba da dama ba ce da Allah ka taimake ce a malam an ki ana hannun imam armalin ya gaji sai ya dan lakafai ya kwanta kamar zai bace sai mutum ya dinga kokawa da shi Ahmad ibn Hanbal الشيباني إمام في الفقه إمام في القرآن إمام في التفسير إمام في السنة يا الله haka shafi yayi da shi ana cikin wannan sai ga wani mutum ya zo ce malam yake dubu san shi ba ta wannan mutumin ne wai yake ce ba shi dama ya kwana amma ni kuma ba umarce ni bai ashe mutumin khabaz ne wato beka yana gasa birni sana shi kenan ya ce to bawan Allah ya gama imam ahmad ko za ka bi ni gidana ba dai zuwa ce zuwa gobe ne mu ce to zo mu je gidana ka kwana bai san wace taska ya dauko ba ya kai shi gida ya ba shi masauki kuna ji na ya kwana gidan mutum amma imam ahmad sai lura mutumin nan cikin dare yana ta istighfari astaghfirullah sai wannan kai sai mamakin shi za su je sallah da asuci da Allah ta ka na ji kana yawan istighfari ya ce wallahi ina tawat- ina tawassuli da istighfari na dade ina yi akan Allah ya sa in ga Ahmad ibn Hanbal kafin na koma ga Allah yace ana huwa anta huwa ana huwa sai da mu shi sai suka ce in dallat hadhihi alqissa ala shay tadullu ala izami wa fadli wa ujuri wa thawab lil istighfar انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا استغفاري كان amma ka nisanci istighfarin marasa ilimi astaghfirullah wannan ma dai bane astaghfirullah me zaka ce astaghfirullah astaghfirullah alghain to yace in na tafi na bar musu istighfari a bayana ai an gane ko to sannan kuma wa na'uru minhu akwai wata aya kuma wadda ce kama da wannan inda Allah ya ce me wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin suratul anbiya aya ta 107 ko Allah ce ba mu aiko ka ba face rahma game game lil alamin game talikai ya sheikh ga halittu na sha gaya muku alamin ba talikai bane alhamdulillahi rabbil alamin alamin kace talikai a wannan siyakin ba daidai ba ne al'alam kullu masu wallah duk abin da yake ba Allah ba sunan shi alam shi ku bahaushe in yace talikai yana nufin yan adam ne kawai dan yakan ce adamu kakan to da wannan dalili muka san alamin ba ana nufin adam ita kalmar talikai kuwa hatta wannan ma talika ce saboda lawan khalaqakum ma ta'malun bisha talika ce araftum amma babu laifi kace adam kakan talike ne a wani context daban amma a wannan sai kace sai kace wato alamin halittu gaba daya tayyib Allah ya ce ba mu aiko ka ba illa a matsayin dalilin samun rama ga dukkanin halitta yanzu Allah ta'ala ya jinkita mu kafirai azaba suna ganin kamar sun isa kyale su aka yi suna cin albarkar manzon Allah ne da samuda suka yi gigiya ba ga abin da Allah ya musu ba adawa fa wa qurunan bayna zalika kaseera to an gama da su suna kafiran duniya ba su sani bane suna cin albarkan Muhammadu Rasulullah wallahi alazim Allah ya jinkirta musu inna rabbaka labil mirsad me shegantaka ya kare shegantaka shi shikenan to shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin اللهم ارحمنا باتباع نبيك يا رب العالمين to yake ce wannan ayar ai ta yi kama da ayoyin in kana cikin su babu azaba ai ta yi kama da juna ko to dama yana koro ayoyi da suka yi kama da juna ne sannan kuma ya ce me kala annabi sai ke cewa ana amanu li ashabi ni amana ne ni kariya ne ga barin azabar Allah ga sahabbaina قيل أكت يا رسول الله من البدع كارياني غريس غبر بدعوئي أوكي وصلك شيء daga bid'o'i to kuma ya haka ne ai zamanin sahabbai gaba ɗaya ba bid'a ko ta sai sun kuma babu addinin ne malam madaran shi daga gindin maganin ba su san bid'a duk abin da ka gani bayan khairul qurun sun wuce ne shi yasa Allah ya faɗa a cikin wata sura suratul nisa Allah ke cewa me wa man shaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabil huda wa yattabi ghayra mu'minin nuwallihi ma tawalla nusra sat masira duk wanda ya ja in ja da manzon Allah bayan hujja ta bayyana gare shi kuma wa yattabi ghayra mu'minin ya bi hanyar da ba ita mumina ke kai ba sabai ake nufi to ya hanyar su take duk abin da za ka sai mu ja maka wannan ayar haka da aya mai lamba 137 cikin bakara an gane ku fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad tada shikenan kawai in duk mutanen duniya sun yi imani da irin abin da kuka imani da shi ya ko sabai da su ake addressing sun shirya kenan da ya sa musu sabai ba adalai ba ne Allah ya ce halakakke ne kai maka da wani abu ya girgiza ka sam yau idan ka shiga intanet ka dinga ganin tashoshi na yakar musulunci da hikimomi iri-iri sai ka ce Allah mai iko to in ka- dama Allah gaya maka la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa man ashtaku adan kathira wa in tadhuru wa tattaqu shikenan so me zai ruda ka to tare da haka kuma ka roki Allah tsaye maka imaninka dan wallahi baka da wata iyawa shubha tana da karfin gaske to amma shirme ne wayan kurun wayan kurullah وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال عرفتم to da ka yani sai ce ni tabbas ne game da sahabbaina ba bid'a wasu suka ce eh min al-ikhtilaf wal fitan eh zo kasancewa annabi yana cikin su to garanti ne ga barin sabawa da fitintunu inda yana raye qala ba'dhum sashin malamai suka ce الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم النبي صلى الله عليه وسلم شيني أمانة ما في جرما قبا ديا ما عاش مدن يناري يكوما قال الله ba ma ki a sami iftila'at da ikhtilafat ta ma ya bar mana sako ai eh ku rike abin da nake kai ne da sabaina to muna ta kare so muna da rariya duk abin da yanzu sai mu ce mu auna da magabata eh ba shikenan to
وما دامت سنته باقية فهو باق muddin sunnar annabi ka ji alƙadi iyad Allah ya ramshe shi muddin sunnar annabi tana nan a ban ƙasa to wallahi addini yana nan baƙi wannan magana ce muhimmiya akwai waɗanda ake kira munkir sunna su aikinsu kawai ja da sunna ba ruwansu sun kasu gida uku muna faɗin wannan lokaci lau don ku ƙara sanin su da kyau har mun ce za mu yi daura akan karanta littafi akan munkirus sunna da yardan Allah amin akwai wanda suka ce ba ruwansu da wani hadisi kwata-kwata ai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dan aike ne ka bayar to ka tafi ba ruwanka da qur'ani wallahi irin su shahararru gashi nan fitacce zindiki mulhidi irin sufi mansur muna muku magana waɗanda suke in wannan zamanin kenan irin su ahmad khan said ahmad khan a india sai da za gan shi da gemu shi sosai amma 'yan zamanin nan ba sa barin gemu gashi kuma qur'ani ya maganan gemu قال قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اشي الله يبتي لحيه to me yasa ba ku sa kuma qur'ani ne ba hadisi aka ja ƙwar'an ne mai zama kafa to da aka inkarin sunna fitina ce sosai ba zai yiwu ka yi inkarin sunna a ce kai musulmi ne ita ce fatar sheikh usman al-khamis ya ce man an kar sunna kafir period to akwai su na biyu akwai wanda suka ce mu ba hadisi ba ne muke ki A, hadisi al-ahad ne ba masu ba cinya ba kafar baya sai gidan gaga hadisi inna malama albinat ai hadisin ahad ne ai ba sai imani da shi ba wai ɗaiɗai ko ne wasu suka ce a mu sunna sunna fi'iliya muka amince banda kauliya banda furcin annabi wallahi malam kai ce ko kai ce haka suka kasu tsakanin su suka littafin ku zo lokacin daura inda kuna fahimtar arabiya mimma littafin karatu keke da keke daga bango har bango Allah ya ba mu ikon haka na shi ne nauyin da Allah ya ɗora mana la tubayyinunna hulun nasi wa la taktumuna saboda haka malam ke cewa muddin sunnar manzon Allah baqiyatan tana raye to wallahi ba za a iya taba qur'ani ba ko addini ba domin sunna ita ce mai bayyana qur'ani haka ne وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها إن كن كرا زوا تو أيك كرا قيام اللفظ إن كرا صلى القرآن ويبين منا سنة يا ذائي to don haka idan amma fa'iza umitat sunnatuhu fantazuru سنته فانتظروا to البلاء فتنة.
amma wallahi idan aka kashe sunnar annabi to kujira- kujira bala'i tsakanin to abinda makiya islam ke so kenan daga waje ko daga ciki rigimar rigima da sunna ana tuhumar ingila ce ta fara tun a indiya in ka ga yadda suka sa abu hurairata a gaba suna zage shi mai ci muku bukhari kuwa ya sha zage na fitan arziki ba su gushe ba har yanzu akwai wanda ya kira imam malik ya ce michael a ƙasar nan cikin waɗannan shaɗanar to ya ba su da sana'a sai wannan ita tun da babu ilimi ai imam malik ne michael ya allah allah kara kama da aikin wawaye to ya zama dole ma'abuta sani su fito su yi bayani li ya halika man halaka an bayyanatin wa yahya man hayya amana wa inna lasta min alim to mala yace fa idza umitat sunnatu idan aka batar da sunnan shi fantazirul bala ku jira bala'i kawai Allah ka tsare mu da kuma fitintuno
وقال الله تعالى Allah madaukaki ya ce إن الله وملائكته يصلون على النبي ya ku ko ok ba dauko farkon ayan ba ko Allah da mala'iku suna ma annabi salati Qur'ani ya faɗa nan haka Allah ya faɗa a cikin wace sura aya ta nawa 56 ok to ya salati yake a Qur'ani kar ka taba hadisi ya salati ne ya Allah zai sallu alaihi wasallam to ya zamu yi ka kar ka taba komai kawo mana tunda ka imani da Qur'ani kawai ake salati wani malami ya ce ta waɗannan mutane masu wannan aqidar batan da suke kai ta isa ma ka san kawai ba ma bata lokaci kan kulawa da su ita amma dole ne a yi bayani ga wanda ba su sani ba Allah ce a yi salati how do we do it sai ka je zuwa ga wanda Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun saboda haka Allah ya ce a yi ma annabi salati Allah da mala'iku suna ma annabi salati wa mu'ammaci Allah zai na amanu sallu wa tukun daidai wurin ya koro ko na'am الآية أبان الله تعالى فضل نبيه صلى الله عليه وسلم بصلاته على Allah ya bayyana falalar annabin shi a dalilin yi mai salati sannan da salatin mala'iku da suka yi mai Mhm.
وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه kuma ya umarci bayin shi su yi salati su yi taslimi gare shi shi annabi shi yasa salati cikakke sai kada da taslimi dan ya ce ayyul ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da haka malamin suke duka- sukan yi inkari in mutum ya salati bai taslim ba kamar da suka ce bai koni salati bai taslim amma ai ai larura ce abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabi ya kamata ce musalliyan wa musallima to ai baitin zai karye akwai darura shi'riya arabtum saboda haka yani Allah ya ce ai mai salati da taslimi mhm وقد حكى أبو بكر بن كورة أن ال- أن بعض العلماء تأول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة على هذا أي في صلاة الله تعالى علي وملائكتي وملائكته وأمره
babban malami abubakar ibn furak Allah ramshe shi yake cewa wasu daga cikin malamai sun fassara faɗin manzon Allah inda yake cewa sallallahu wa ju'ilat qurratu aini fi salat ni an sanya natsuwata da jin daɗi na cikin sallah musa wannan hadisi ne tabbatacce ba annabi sama yana cewa ni kwanciyar hankali da natsuwata ji na kabbar sallah wasu suka ce a su kuma abinda suke fahimta salatin da Allah ke mai shine ma'anan wurin wannan school of translation ne ai wasu suka ce ana nufin sallah ne domin idan ka tsaya sallah har ka kan ji daɗin tsayuwar har wasu malamai sukan ce ka- kai gejin imaninka in ka tsaya sallah kana jin daɗi kuwa in dai kana jin Allah Allah ka tafi to fa imanin fa ka geji ba fa to ka san muna cikin wannan mushkila yau fa inda zaka ce Allahu akbar amma hankalinka mushattat ina da appointment zan je kaza kuma kana gaban Allah ina قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم أين الخشوع alamar imani ya cika Allah ka cika mana ya Allah Allah mun kasa ya Allah shine ka ringa jin daɗi da zaƙin tsayuwa a sallah ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi na je ina ɗawafi a ka'aba ana ruwa na ga wani bawan Allah ya yi sujuda har sai da na ƙari shauɗi bakwai wallahi bai ɗago ba ina duba sai na ga malam wani ne ɗaya daga cikin zuhar na mance sunan shi ko da wake ibn al-jarrah ko kuma ɗaya daga cikin su sai fashe da kuka sai ban so a ce wallahi ka ganni ba wallahi ban so a ce ka ganni ba Allah ka zama shaida ba da a ganni ba to inda babu ɗanɗanon zaƙi na ibadar ai ba zai haka ba ga mutane mala ana sallah mutum kamar ana mintsini shi yana Allah Allah ana sallama but ya fita ina za ka inda za ka tafi na Allah ne inda ka tsaya kake ibadan shi ma nawa ne na Allah ne ka samu tsuma'anina Allah ka ba mu ya Allah to sai malami suka ce ai da ya ce an sanya sanyi irin cikin sallah sallah dai ake suka ce a salatin da Allah ya ce yusalli alai na mala'ikatu sul annabi yace to wannan shine sanyin zuciyar da ake nufi na'am wa amrihi al-ummata bidhalika ila yawm al-qiyamah da kuma umarnin da Allah ya ba al'umma su yi ma annabi salati hatta shin kiyama wannan shine wannan sanyin zuciyar a fahimtar wannan malami
الصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله رحمة Allahu akbar to salatin da mala'iku za su yi ma annabi wa minna hakan ma daga gare mu menene salatin mu gare shi du'a'un ne masa addu'a Allah musallu sal ba addu'a muke ba mhm wa min Allah fa ومن الله رحمة amma salatin Allah ga annabi to rahamarsa da take sauka a kan shi babu kakkautawa ya Allah na'am waƙil wasu suka ce يصلون يباركون وقد فر- يصلون يف- يباركون wasu suka ce abin da ake nufi yani yani suna ma annabi salati kuma yubarikun suna sanya masa albarka
وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة وسنذكر حكم الصلاة عليه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana bambanci tsakanin lafazin salati da albarka a cikin salati Ibrahim ya zamu zo kan wannan idan gaba ta kai mu ga haka Allah ya datar da mu
وذكر بعض المتكلمين فيه wasa nazkurko ka karanta وسنذكر حكم الصلاة عليه kuma za mu ambaci hukunci ma annabi salati yi mai salati farilla ne ko mustahabbi ne ko wajibi ne inda mutum zai rayu har ya mutu bai ma annabi salati ba musuluncin shi da matsala a yi kwarai da gaske abinda Allah yake yi kai ba ka yi musamman ranar juma'a ya jama'a in juma'a ta zo babban rana ce to yi ma annabi salati in kai dubu daya kai dubu biyu kai je je ka taskar bayan Allah na gari kaga suna rigingin to ko na yi dubu goma a rana to mai na maga lokaci al'amura sun mana yawa ana sallama waya ana sallama fasin waya sai a fara cikin ni ban ce ɗaukan waya laifi ba ne amma the content inside matters me yake cikin waya ɗin wani hotunan shirme ne kawai shafukan ƙwallon ƙafa yake za kawai misali wasanni ne misali so kar ta shigaltar da mu akwai alkhairi da yawa a waya akwai kuma shirri da yawa a waya sai ka kalli menene amfanin ka rike sharrin ka bari Allah ka datar da mu wai muna son mu je wannan gaban ne za mu kai sala minti na to minti biyu to bismillah malam وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف الكاف ها يا عين wasu daga cikin gwanayen magana suka zo fassara harufan kaf haya ayin sad suka ce me أن الكاف من كاف kaji fa wai kaf din nan kafin ai Allah ya ishe ka wannan fa wannan wannan fa kawai zakalkalewa ne Eh, gaskiyar magana tawili akwai tawili karbabe akwai wanda yake ba za mu karbe shi ba amma mu je dai ga abin da suka yi kaf na nufin Allah ya ishe ka ai أي كفاية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ma'ana isar ubangiji ga annabinsa ba sai kun tawilin nan ba haka dai abin yake ai amma bukatar ku dinga mutilating ku canza abin da nasin qur'anin ke cewa na'am قال تعالى Allah madaukaki ya ce أليس الله بكاف عبده kaji ko suka ce gashi Allah ma ya faɗa sai dai an kawo maka dai Allah ba shine kafin ba na'am kaf amma wa ya fassara haka da wannan abin da kuka yi na'am والهاء هدايته له shi ma suka ba da dalili wa ya hadiya ka siratan mustaqima ka ce kaf ha haɗin nan ana nufin hidaya kenan na'am والياء تأييده قال أيدك بنصره Allah shine ayyadaka kaf ha ya tawilin su kenan na'am والعين عصمته له ita kuma ainun an baki buɗe din nan wallahu ya asimuka minan nas isma ko نعم والصاد صلاته عليه sadu kuma salati قال إن الله وملائكته يصلون al-ahzab ku yi hakuri mu karisa وقال تعالى Allah madaukaki ya ce وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه ya ku matan annabi in za ku yi rigingin to ko biyu ku yi taron dangi akan shi dafa Allah shine mijibintar lamarin shi الآن kuma Allah shine maulahu mijibintar lamarin sa at-tahrir ma'ana waliyin shi وصالح المؤمنين da kuma sauran mu'minai na kirki الأنبياء a cikin sul anbiya wasu suka ce ana nufin al-anbiya ne وقيل الملائكة wasu suka ce mala'iku ake nufi وقيل أبو بكر وعمر ana nufin abubakar da umar wasu suka ce وقيل ali رب Allah ya العالمين yarda da su أجمعين.
gaba daya وقيل المؤمنون على وراء aka ce dukkanin muminai ake nufi Allahumma ja'alna minhum dan uwa masu girma kuna na kif mun zo daidai gaba za mu tashi alfasul tasi fi ma tadammanatu suratul fath min karamati sai da suratul fath ne yayi mata sharhi irin abin da ta kunsa na falaloli da darajoji na annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya ubangiji abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi kuskuren mu Allah ka gafarta mana Allah ka samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh